إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا فالزموا رحمكم الله تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والآخرة فيها جنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي عباد الله تذكروا قول الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين أيها الأحبة إذا عرف الإنسان المهالك والمخاوف والمكاره فيما سوى الله وذاق الهلأ والجزع والقلق بعيدا عن الله سيعلم حينها يقينا أنه لا نجاة ولا أمان ولا سعادة ولا اطمئنان إلا بالرجوع إلى العزيز الرحمن وكذلك لا فرار من الله تعالى إلا إليه كما جاء في الدعاء قبل النوم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ذهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وإذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف نمف المخاوف كلهن أمان فيا أيها الخائف من الرزق والحاجة والفقر ويخشى الغلاء وقلة الدخل وتقلبات الدهر انظر إلى السماء واسمع لهذا النداء يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون فالفقر وإن جاء فلا خوف على هذه الأمة منه كما قال عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم أخرجه البخاري بل الخوف من الغنى وكثرة الأموال وانفتاح الدنيا كما قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر أنك تزول فإذا خفت من رزقك وأردت النجاة فتذكروا قوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وإذا هاجمك شبه الأحزان والهموم وتكالب عليك رعب الحسرات والغموم فتذكر أن لك ربا هو الحي القيوم ناداه عبد ضعيف فقير من بطن الحوت فقير من بطن حوت في المحيط ومن يظن أن ينجو هذا والموت, والموت به محيط فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يا نفس لا تجزعي من شدة عظمت وأيقني من إله الخلق بالفرج فإذا أقلقتك همومك وعرضت السعادة في الحياة فتذكر قوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وإذا حاصرتك يوما الأمراض والأوجاع وأصبحت أنت والموت في صراع فتذكر ذلك الأبد المريض الضعيف المسكين الذي قضى مع الآلام الساعات والليالي والسنين فرفضه الله القريب والبعيد إلا امرأته ورجلين من أصحابه فلما طال به البلاء رفع رأسه إلى السماء وأحسن إلى خالقه النداء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين فيا عباد الله قد جاءتكم ذكرى من ربكم أن البلاء للعبد والاختبار هو نتيجة محبة العزيز الغفار قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فهل الدنيا إلا دار ابتلاء وعسر وليس لها إلا احتساب والصبر وصدق القائل بنى الله للأخيار بيتا سماؤه هموم وأحزان وجدرانه الضر وأدخلهم فيه وأغلق بابه وقال لهم مفتاح بابكم الصبر فإذا زاد عليك البلاء وأردت السعادة فتذكر قوله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن رسوله المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بايا هكا ينقوى هدوبا متيو tana jawo hankali akan abin da ya shafi yanayin da al'umma suke ciki a yanzu na halin talauci da kuntun rayuwa da tsanani da bala'i da al'umma suka fada cikinsa. Lallai al'umma mu sani cewa ba mu da wata hanya da za ta fitar da mu a wannan yanayi da muke ciki a yanzu, face jin tsoron Allah maɗaukakin sarki. Idan muka sanya tsoron Allah, muka zamanto muna bin dokokinsa, muna nisantan abin da Allah ya hana mu, to a ƙarƙashin wannan za mu samu fita a cikin rayuwarmu. amma idan muka biye yanayin da ake ciki ko yanayi na 'yan siyasa ko makamantan haka yau ka ce wane gobe ka ce wane babu inda za ta bullar da mu face mu ci gaba da zama cikin kaskanci da wulakanci babu tabbas da al'umma suke da shi da yaƙini akan wannan ƙasa kamar yadda ya shafi shugabancin da ya gabata na shugaba Muhammadu Buhari Allah shi ƙara mashi lafiya mutane aka tallama aka miƙa wuya amma ƙarki Allah ya banmu da dabaranmu da iyawanmu ba mu koma zuwa ga Allah ba to lallai mu gudo mu tattaro mu koma zuwa ga Allah a wajen Allah kaɗai mafita take a cikin wannan al'amari da muke ciki yanzu babban abin da zai mana jagoranci a cikin haka shine idan ya zamanto muka sanya tsoron Allah a cikin al'amuranmu to zai zamanto Allah zai kama dukkan wani al'amari mai tsanani to Allah zai sanya mana sauki a cikinsa sannan kuma Allah zai ba mu arziki ta inda ba mu tsammani ba domin Allah ya ce dukkan wanda ya zamanto ya dogara ga Allah to Allah ya zamanto ya isan masa sannan kuma lalle Allah kuma zai zamanto zai isa matuƙa cikin al'amarinsa sannan Allah zai sanya mashi iko a cikin Allah yana da iko a cikin dukkan komai nasa sannan Allah ya take umarni yace dukkan wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya mashi al'amarinsa ya zama to akwai sauki a cikin lamarinsa Allah ce wannan al'amarin Allah ne da ya saukar da shi zuwa gare ku dukkan wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kankare mashi munanan ayyukansa sannan kuma Allah ya girmama masa ladansa da wannan ne muke kira zuwa ga ƴan uwa mu lazimci tsoron Allah madaukakin sarki domin a cikinsa akwai girma da buwaya da ɗaukaka wanda bawa zai samu a cikin gidan duniya da cikin gidan lahiransa gaba ɗaya a nan ne kuma za ka samu dukkan wani abu da kake fata kake tarin za ka samu to wallahi idan kala zumci taƙawa tsoron Allah bin tisali awamirihi wacce na bi nawahihi to zai kaka zuwa ga tudun mun tsira don haka ne muke kira zuwa ga farin Allah madaukakin sarki Allah ce fafirru Allah ce ku gudo ku zo da gudu zuwa ga Allah ku koma zuwa gare shi inni lakum minhu nadhirun mubin lallai ni mai gargadi ne zuwa gare ku mai bayyana gargadi da bayani na abin da Allah ya tuwo ni da shi zuwa gare ku idan muna son mu gane cewa da Allah ya ce mana fafirru ila Allah mu koma da gudu mu koma wajen Allah mu dawo zuwa gare shi to ba inda zaka tsinci kanka sai lokacin da baba idan ya zama to ya fada a cikin halaka ya zama to ya samu wani abu da yake jin tsoro a cikin rayuwarsa ko wani abu da yake ki a wajen wani Allah madaukakin sarki ya dandani tsananin wahala ya zamanto ya rasa inda zai yi to sai ya samu sai ya sani a lokacin ba shi da wani matsirata ba shi da wani waje da zai fake ya koma zuwa gare shi sai wajen Allah madaukakin sarki a nan ne zai zamanto zai sami zaman lafiya ya samu tsira a wajen Allah ya samu arziki ya samu kwanciyar hankali ba za ka taɓa samun wannan ba sai a wajen Allah madaukakin sarki don haka idan muka fahimci cewa da Allah ya ce mu gudo zuwa gare shi lokacin da muka tsinci kanmu a cikin halin tsoro ko razani ko rashin zaman lafiya ko wani abu da yake damun mu to babu inda zamu koma mu samu saukin al'amari ba wajen abin halitta ba wajen abin halitta sai dai su sake gallaza mana su sake tsananta mana ya zaman to ba za mu ji daɗin rayuwa ba domin su ma mabukata ne zuwa wajen mahaliccinsu amma idan muka koma a wajen Allah to sai Allah ya tabbatar cewa a wannan lokacin mun gudo min min tserato da daga wajen shi zuwa wajensa to a lokacin sai Allah sai ya kalle mu sai ya tausaya mana sai ya kawo mana sauki a cikin al'amarin mu kamar yadda ya tabbata a cikin hadith na Barra'u dan Azib Allah shi kara masa yadda da manzo Allah yake koya mishi addu'an yin bacci yace idza idan zaka tafi zuwa wajen baccinka kayi alola irin yadda zaka yi Allah idan zaka yi sallah yace sannan idan ka je ka faɗi wannan addu'a Allahumma aslamtu nafsi ilaika Allah na mika ruhina da rayuwana gaba ɗayanta zuwa gare ka wa wajjahtu wajhi ilaik na fuskantar da fuskana zuwa gare ka wa alja'tu zahri ilaik sannan kuma ina fakewa da bayana shi ma zuwa gare ka na fawwala dukkan wata al'amari na zuwa gare ka ragabatan wa rahabatan ina mai neman kwaɗayi da rahama da jin kanka sannan kuma ina mai neman tsoro da razani daga azabanka la malja'a wa la manja minka babu wani wajen gudu babu wajen fakewa daga wajenka sai zuwa gare ka kai kaɗai ne kake da wannan amantu bi kitabika allazi anzal nayi imani da littafin da ka saukar da shi shine alqur'ani mai girma wa bi nabiyika allazi arsalta sannan kuma ina imani da manzan da ka aiko mana da shi manzan Allah ya koya ma barra'u dan azib wannan addu'a din mahallin sha da muke magana wajen fakewa da komawa zuwa ga wajen Allah ɗin, wanda komai ka tattara al'amarinka ko koma da shi zuwa wajen Allah, to za ka samu mafita a cikin wannan. Shi ya sa ma har manzan Allah a ƙarshen hadisin yake ce mashi fa'in mutta min lailatika idan ka mutu a wannan daren naka, fa an ta'ala alfitra ka mutu akan tabarkin musulunci, ka mutu kuma akan sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ma'ana dai babu inda bawa yake bukatun ya samu kiyayewa ya samu idaniya ta zamanto ta tsare shi face fa sai dai in ya koma wajen Allah madaukakin sarki a lokacin da Allah ya tsare ka ya kare ka to sai ka koma kai bacci dukkan wani zaman lafiya da samun natsuwa zaka same shi a lokacin domin shi ne la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ban bacci ko gangadi baya kama Allah sai ya zamanto zai kiyaye al'amarinka da rana ne da daddare ne a kowane yanayi ka tsinci kanka sai Allah ya zamanto ya sanya maka matsara sai ya kawo maka sauki a cikin al'amarinka to idan ka tsinci kanka a cikin wannan sai ya zamanto za ka samu tsira a cikin rayuwa ko shakka babu ya ku bayan Allah yanayin da al'umma suke ciki a yanzu an fara cikin wani yanayi mare daɗi na mene me shi ma yanzu bai da shi talauci yawan mutane ɗaurin minti ga wahala a ci da ƙyar a sha da ƙyar a je asibiti babu lafiya abubuwa sun gagara to ko shakka babu wallahi wannan yanayi da al'umma suke ciki da jujjuyawan zamani jiya wanda yake da shi ya waye shi bai da shi to wannan ba komai bane jarabawa ne a wajen ubangiji idan za mu ɗauka mu haƙura mu koma wajen Allah maɗaukakin sarki muka ci wannan jarabawan to Allah zai dawo mana da amincin da muke jiya da shekaran jiya ta zama to mana da ita a yau ina fata mun fahimci magana babu inda zamu gane haka sai Allah maɗaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane uskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku shin hal min khaliqin ghairullah kuna da wani abin halitta ne koma bayan Allah yarzuqukum wanda yake azurta ku daga sammai da kasai koma bayan Allah kuna da wani ne wallahi ba mu da wani sai kai Allah Allah ce la ilaha illahu babu wani abin bauta bisa tantanta da gaskiya sai Allah ba wani mai azurta bayi sai Allah ba mai kawo zaman lafiya sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai dauke musiba sai Allah duka wannan al'amarin yana tabbatar da Allah kai Allah ce fa anna tu'fakun me yasa kuke karkacewa kuke barin hanya me yasa kun san da Allah ke da wannan amma ku kama wani abin halitta wallahi in dai a yanayin da al'umma ake ciki ne a yau na kunci da bala'i to mu saki kowa mu koma wajen ubangiji Allah zai kawo mana sauki a ciki amma yanayin da ake ciki yanzu na 'yan siyasa kowa ya bi su ido a rufe a baka abu kaza ka karba to wallahi sai ya dawo maka tsanani da bala'in da zai zama to baka san inda zaka shiga cikin shi ba kankanin abu da ya faru da ya wuce shekara ɗaya da watanni ba an ba da taliya an yi kaza yau ga ranar da al'umma suke ciki cikin kunci da bala'i to ga tana tafi yanzu idan mun koma zuwa wajen Allah komawa ta gaskiya mu tsaya mu yi abin da ya kamata to Allah zai kawo mana mafita a cikin al'amarinmu shi yasa manzo Allah yake cewa sahabbai yake cewa wallahi ni ba wai ina jin muku tsoron talauci bane mal faqara akhsha alaikum yace walakin akhsha an tubsaba alaikum dunya na fi ji muku tsoron a ce ma an shimfida muku duniya ne an ba ku abin da kuke bukata ne kamar yadda aka shimfida ta daga al'umman da suka gabace ku ya zamanto za ku tashi kuna neman ta ba dare ba rana yadda su ma suka neme ta ba dare ba rana ta halakar da su kuma ta zamanto ta zo ta halakar da ku kamar haka ma'ana dai jin tsoro ba abin tsoro bane a ce an samu talauci manzo Allah ya nuna mana ma sai dai ya zamanto a samu wadata ne kowa ya zamanto yana jin ya kai baka bukata zuwa gare na bar waje na ban bukata zuwa wajen ka shine abin tsoro idan muka tsinci kanmu a cikin wannan shine zamu yi zalunci a bayan kasa Allah ya ce walau basallahu rizqa li ibadi da Allah ya shimfida arziki ga bayinsa a bayan kasa labagaw fil ardi Allah ya ce wallahi da sun yi zalunci da sun ketar iyaka walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha Allah yana saukar da arzikin ne gwargwadon yanda ya ga dama innahu bi ibadihi khabirun basir lalle shi Allah game da bayan bayinsa alimun masani ne khabir mana masani ne game da mene bayinsa sannan kuma yana ganin aikin da suke yi don haka ya ku bayin Allah idan an shiga cikin tsanani da cikin wahala da talauci da kanika yi to ka sani idan yau Allah ya kuntata maka idan kai haƙuri zai iya zamantowa gobe ka wayi gari yanda talauci ya maka ɗaurin minti a yau gobe ya zamanto Allah ya lauta maka arzikinka me wuyan ka gane ka koma wajen Allah madaukakin sarki da wannan ne Allah yake cewa ku kwararo ku koma da gudu ku kai zuwa wajen Allah madaukakin sarki dan haka ne muka dauki misali guda biyu na annabawan Allah da Allah ya buga mana misali a cikin su yanda suka tsinci kansu a cikin yanayi da damuwa na bakin ciki da kunci rayuwa ta musu daurin minti saboda tsananin kunci da suke ciki Allah ya ba mu labari ya nuna mana cewa shine rayayyen sarki wanda yake tsaye da al'amarin bayi wanda yake juya komai nasu wanda yake da iko akan komai lokacin da bawa mai rauni ya kira shi mabukaci a daidai lokacin da bawan yana cikin cikin kifi a lokacin yana kewaye da dukkan wa'ansu nau'uka na mutuwa sharaɗin mutuwa ya cika shi a lokacin ba wanda yake tsammanin zai tsira a wannan lokacin wane ne wannan zannun ma'abocin kifi annabi Yunus alaihi salatu wassalam lokacin da ya zamanto ya fushi ya bar al'ummansa ya kaurace musu Allah bai mashi umarni ya hijira din ba ya tafi sai ya zamanto ya je ya fada a cikin cikin kifi da ya fada cikin teku kai me yake sai hau kan kwale-kwale farko aka kama hanya ka kama tambal-tambal aka ce lalle a ciki akwai wanda yake rajulun abid mutumin da ya zamanto ya gudu daga cikin al'ummansa da yake annabi Allah ne ce wallahi ni ne gani me ya faru aka ce to dole sai dai a ɗauke shi a jefa shi a cikin a cikin ruwa din haka kuma ya faru aka jefa shi a cikin ruwa da aka jefa shi take kifiye mene ya haɗiye shi a lokacin da kuma ya haɗiye shi ya yi iyo da shi cikin ƙasa kamar hadisin abdullahi ɗan mas'ud yake cewa sai da ya tafi can ƙasar ruwa da shi har sai da annabi yunus ya fara jin tasbihin tsakon kwani a cikin ƙasar ruwa kaga ƙanƙanin abu ya kasance ya kai kenan Allah ce wa zannuni iz zahaba mughadiban fazanna allan na qadira alayhi ya tsammanin ba za mu samu iko a kansa ba ba za mu yi hukunci a kan shi ba fanada fi zulumat a daidai lokacin sai ya kira a cikin dubbai duhu guda uku da Abdullahi dan Abbas da Katada da Abdullahi dan Mas'ud suka ce ga cikin duhun kifi ga duhun ruwa ga duhun dare duka ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayi da yake ciki sai ya kira a wannan lokaci ya ce Allah ilaha illa an ya ce ba abin bauta bisa tantanta da gaskiya sai kai Allah subhanak yarki ya tabbata a gare ka inni kuntu minaz zalimin lallai ni na kasance cikin bayan kama masu zalunci a take a lokacin yana wannan addu'a natijan da ta biyo baya sai Allah ce fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham sai muka amsa masa muka tsiratar da shi daga cikin damuwa da kuntun da yake ciki ka jiba duhu guda uku Allah ya gaya mana ya tabbatar dukkan sharuɗan mutuwa suna kewaye da shi amma ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya ce sai muka amsa masa wa najjaynahu muka tsiratar da shi Allah ya ce ba shi kaɗai ba wa kazalika nunjil mu'minin haka nan kuma muke tsiratar da bayi mu'mine masu imani in dai akwai cikakken imani duk lokacin da aka shiga tsanani ko damuwa ka koma zuwa wajen Allah madaukakin sarki to wannan alƙawari ne na Allah ce zai tseratar da kai a cikin yanayin da kake ciki dan haka kowace rai duk lokacin da ya tsanani ya tsananta ko kunci ya kuntata to ya zaman to ka samu tabbas cewa zaka iya samun sauki a wajen mahaliccinka in ka koma hakikanin komawa zuwa gare shi dan haka ne ma duk lokacin da damuwa ko bakin ciki ko talauci ko yanayi mare daɗi ko kuncin rayuwa ko rashin zaman lafiya ya addaba al'umma to wallahi su suna faɗin Allah maɗaukakin sarki ku gudo ku koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki idan ya zamanto ha a koma to abin da zai biyo baya a wajen to zai zamanto Allah zai amsa maka duk abin da ka roƙa shi yasa hadisi ya tabbata daga Sa'ad bin Abi Waqqas Allah shi ƙara masa yadda hadisin Imam Tirmidhi yake cewa da'watu zunnun addu'a ma'abocin kifi izda'a wa huwa fi batsin al-hut lokacin da ya addu'a yana cikin cikin kifi din yace la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin manzo Allah ce fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun ba wani mutum musulmi da zai addu'a da wannan addu'a fi shay'in qattu cikin wani abu yanke kai tsaye illa tajaba Allahu lahu fa sai Allah ya amsa mashi addu'an da yayi domin Allah ya yi alƙawari cewa kazalika nunjil mu'minina haka nan za mu tsiratar da bayin mu mu'minai kaga ashe dukkan yanayi da kunci za a kasance ko talauci ko menene to ka sani kana da mafita a wajen ubangijinka idan ka san waye ubangijin naka matsalan ba mu san waye Allah din ba haka nan kuma idan ya zamanto mun shiga cikin yanayi na rashin lafiya ne ko kunci ne ma ko ko yunwa ne sai mana tsanani ne to mutuna ga annabin Allah shi ma Allah ya buga mana misali a kansa bawa wanda yake mara lafiya mai rauni mabukaci wanda ya kwashe shekaru masu ɗimbin yawa da lokuta ba dare ba rana dukkan ‘yan uwa da abokan arzuka sai da suka gudun mashi da na kusa da na nesa annaba ayyu ciwo ya kama shi ma'abotansa danginsa iyalansa kowa sai da ya tafi ya bashi sabida ma yanayin da yake ciki wa'ansu ‘ya'yan nashi ma suka mutu da kusa da nesa duk suka wannan shi sai matan shi guda ɗaya da wa'ansu mutane guda biyu cikin abokansa wanda suka rike alkawari amma duk da haka annabin Allah bai damu ba ya ci gaba da bautan Allah neman magani ana yi amma ko ma menene shi ba abin da yake gaban shi amma Allah sai ya ba mu labari game da shi a lokacin da cutan ta yi tsanani kamar yadda hadisin Abdullahi dan Abbas ya ba mu labari yace sai da shekara goma sha takwas shekara goma sha takwas yana jinya bai da lafiya amma kuma kowa ya tsere mashi kowa ya tafi ya bashi amma kuma sai Allah ya zamanto lokacin da ya nufin zai bashi waraka ya kawo mashi cikin al'amarin shi cikin sauki kamar yadda Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya bamu labari game da Annabi Ayyub alaihi salatu wassalam lokacin da ciwo ya tsanani shi bai dame shi ba kowa ya tsere ya bashi matarsa ce guda ɗaya sai saura sai mutane guda biyu cikin abokan shi su zo da safe su duba shi sai da yamma su duba shi haka ake ta tafiya in ya tashi biyan bukata ya zaga bayan gari ya je biyan bukatan abin da yake bukata matan shi kuma ta ruko shi a dawo da shi gida biyin nan yau da gobe yau da gobe su ma suka gajiya suka ɗayan su maɗayan su kuskus ya ce wai shin kai anya baka tsammanin annabin Allah nan yema Allah wani laifin da babu wani abin halitta da ya taba ma Allah ne a ce yana annabin Allah Allah ya jarabe shekara 18 ba lafiya kuma Allah bai ubangiji shi bai kalle shi ba sun yi maganar su biyu ne ɗayan sai ya kasa haƙuri suka zo da yamma sai ya sama annabi ayyu ya ce annabi ayyu wallahi kaji kaji ga abin da muka tattauna ɗazu wani ne ya ce kaza kaza game da kai anya ba kai ma Allah wani laifi ba ne wanda Allah bai baka lafiya ba har yanzu annabi bai ce to shi dai ya san bai mama ubangiji komai ba idan da akwai wani abu da ya sani shi dai ya san bai taba wuta mutane guda biyu da zai same su suna jayayya ba har ɗaya rantsuwa ko su biyun su rantsuwa gaba ɗaya face idan ya koma gida sai ya cire dukiya ya yi musu kafara domin kar Allah ya rike ɗaya daga cikinsu kamar da dama bawa ne mai wadata mai kula da haƙƙin marayu mara masu ƙananan ƙarfi haka ya zama to yake inda wani abu ta shi bai san wani abu da yake sama da wannan ba wata rana sun fita tare da matan nashi yana tana rike da shi aka zaga bayan gari ya gama biyan bukatun shi dama inda aka saba kenan sannan sai ya taso yana dogar sanda ya zo ya dafa ta a dawo cikin gari sai ta ji shiru bata gan shi ba mutumin nan lafiya ne me ya faru ne ashe a daidai wannan lokacin shine yayi wannan addu'a din da ya shiga lokacin tunda wancan abokin nashi ajiya ya faɗi kaza da kaza to sai a lokacin sai ya kai kuka ba kuka ba irin yana jin cutan ta dame shi ba a yana itirafi cewa ga halin da yake ciki yanzu Allah ce wa ayyuba ka tuna annabi ayyub izna da rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa yace anni masani yadurru yace ga cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin kai ne mafi jin kan masu jin kai kai ne mafi tausayin masu jin tausayi yana addu'an a wannan lokacin a bayan gari Allah ce fastajabna lahu take fa'u taqib Allah ce take muka amsa masa fakashafna ma bihi min dur muka dauke mashi dukkan wannan cutan da yake fama da shi shekara 18 wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina Allah ce muka dawo masa da iyalansa da wa'ansu kwatankwacin su domin tausayi da jin kai daga wajenmu me yasa saboda yayi hakuri ya yadda da abin da Allah hukunta masa sai Allah ya bashi lada a nan gidan duniya sannan kuma ya tattala mashi lada a cikin gobe kiyama kuma sai Allah ce wa zikra lil abidin wannan wa'azi ne tunatarwa ne ga bayina waɗanda suke bauta mu duk yanda zaka zama to ka shiga ka tsinci kanka cikin wani yanayi to ka tuna waɗanda suka fi ka daraja da falala a wajen Allah annabawan Allah sun samu jarabawa Allah kuma da ya jarrabe su suka koma wajen shi kuma Allah ya ba su mafita din take a lokacin Allah ya mashi waye ce urkud bi rijlika hada mughtasalun barizun wa sharab tura da kafanka nan ga wani ruwa nan zai bulbulo ka sha kai wanka da shi haka kuma ya faru yayi din gaba ɗaya duk cutar da take fama da shekara 18 ya zama to kaman ba shi ba kyan shi ma ya fi na daɗin Imam al-Qurtubi yake cewa da ya fito matan ta ji shiru tana kokarin ta je wajen ta ga wai mutumin nan lafiya sai ta ga mutum yana tafe cikin lafiya cikin kaza bata ma gane mijin nata bane sai ta ce bawan Allah da Allah baka ga mun annabin Allah nan ba annabi ayyu wanda yake cikin rashin lafiya da kunci kace baki gane ban ni ne fa yana ha sai ga dama zai faru sai ni ne annabin Allah ga abin da ya bar wahayi ne Allah ya mu Allah kuma ya dauke mun al'amarin ina mahallin shahid da muke magana inda ya zamanto ya koma wajen Allah ya roƙi Allah Allah ya ɗauke masa dukkan wani tsanani da kunci da ya zama tuwa cikin shi a ciki sannan Allah maida masa da iyalansa da kwatankwacin su kuma Allah ce wannan tunatarwa ne ga bayina waɗanda za su zamanto za su biyo baya in dai har zai zamanto za ka bi tafarkin annabawa to ka sani lallai Allah zai jarrabe ka kuma a cikin jarraban na akwai ɗaukaka a cikinsa manzo Allah ke cewa lallai mafi girman sakamako yana daga cikin mafi girman bala'in da Allah zai mabawa kenan idan Allah ya so wa an sa al'umma to Allah zai jarrabe su sai ya zamanto su haɗu da abin da ba sa so abin da zai kuntata musu to dama duniya gidan jarabawa ne sai ya zamanto idan Allah ya jarrabe ka da kunci ko kaza kai haƙuri ka koma zuwa wajen Allah shi zaka ga malamai suke jawo hankali duk lokacin da aka shiga wani hali su ce ayi haƙuri ayi kaza ma'ana suna son su nuna mana wane ne ubangiji mu san Allah tukuna idan muka san Allah muka koma wajensa to za mu samu sauki a wajensa din shi yasa wani mawaki ke cewa bana Allahu lil akhyari baitan sama'uhu Allah ya gina wani gida ga wa'ansu bayinsa zababbu a saman gidan yace humumun wa ahzanu bakin ciki ne da damuwa wa jidranuhu dhurru a bangon kuma gashi nan tututtuka ne abinda zaka gani baka so kuma wa adkhalahum fihi wa aghlaqa babahu Allah ya shigar da bayinsa zababbu a cikin wannan gida din ya kulle kofansa wa qala lahum yace musu miftahu babikum sabru mabudin da zaku samu ku fita daga wannan daki shine idan kun yi hakuri ma'ana duk halin da zaka shiga in dai zaka yi hakuri ka koma wajen Allah to zaka samu fita a wajen Allah madaukakin sarki da wannan ne duk lokacin da bala'i ya tsanani to ya zaman to mu sani idan muka koma wajen Allah kamar da Allah ya ce mana fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin za mu sami mafita a cikin wannan al'amari daga cikin wayannan kissa guda biyu na annabi Yunus da kuma annabi Ayyub za mu fahimci an sa abubuwa masu muhimmanci a ciki duk lokacin da bawa kai ma Allah laifi to ka zaman to ka zo kai itirafi da laifinka cewa kai laifin to yana daga cikin dalilin da zai sa ka daga hannu ka Allah ya karba addu'anka ka ce Allah na yi maka kaza ɗin laifi ne ni na yi Allah ka yafe mu to idan kai iya itirafi da laifin ka ce Allah zama to ya kalle ka sai ya maka rahama na biyu mun fahimci wani abu guda ɗaya ɗa'an bawa ga ubangijinsa lokacin da kake cikin yalwa kake cikin arziki ka bi ubangiji to lokacin da ka shiga cikin halin kunci da kakani kayi da ka ce Allah kaza to Allah zai jibe ka ma'ana ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka fi shidda lokacin da kake cikin yalwa ka san Allah ka bi Allah ka bauta mashi kana cikin halin kakani kai da ka kira shi to Allah zai amsa maka abu na uku za mu fahimci falalan tasbihi da kadaita Allah madaukakin sarki a cikin addu'an da Annabi Yunus ya ce yace la ilaha illa ant ba abun bauta bisa tantanta da gaskiya sai kai Allah subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka sane itirafi da laifinsa abu na hudu sannan kuma mu sani cewa duk inda bawa ya kai duk inda ka kai da abu ka sani ba ka kubuta daga zaluntan kanka wata rana duk yanda za sai ka zalunci kanka akan wani abu da za ka yi haka ne ko ba haka ba idan ka fahimta haka to lokacin da ka gane cewa ka zalunci kanka din ka koma wajen Allah to Allah zai baka mafita a ciki musamman yanda nake faɗa a baya da yawa kyakkyawan zato da muke da shi ga shugabanninmu wanda suka shuɗe za ka ji mun ce sai wani in ba wani ba sai kafan katako ko makamantan wannan an gama mulki kai an baka da kafan katako misali ko amma kuma yau me ya faru sauki aka samu ko ci gaba aka samu wahalan ta ƙaru ko ta ragu ta ƙaru ne saboda haka mu koma wajen Allah mafita yana nan wajen ubangiji madaukakin sarki abu na biyar za mu fahimci alƙawarin Allah da ya yi wajen karɓan addu'a ga muminansa a lokacin da suke cikin halin tsanani kamar yadda ya ansa addu'an annabin Allah annabi Yunus alaihi salatu wassalam duk lokacin da ka shiga cikin yanayi kai itirafi da yanayin da kake ciki na kunci ko kaza Allah ka ga yanayin da nake ciki kai min kaza to Allah zai kalli lamarinka zai kuma kawo maka sauki to me ce wa kazalika nindil mu'minin haka da muke tsiratar da bayin mu waɗanda suke mene mu'minai sannan mun fahimci cewa Allah ya jarrabi zababbun bayansa waɗanda suke sune annabawa da rashin lafiya da talauci da mutuwan yaya da mutuwan mataye da abubuwa kala-kala na jarraba idan Allah ya jarrabe ka a yau to kai ma ka sani ya jarrabi waɗanda suka fi ka ka bi tafarkin yanda suka bi Allah ya ba su mafita kai ma sai ka samu mafita a cikin haka abu na ƙarshe arrujuwa ila Allah bi kasrati du'a yuhallilu kulli musiba duk lokacin da muka zamanto muka tsira muka tsera ce da muka koma da gudu muka je wajen Allah da yawan addu'a to dukkan wata musiba da muke ciki dukkan wani hali da muke ciki na kakanuka yi to wallahi tallahi za mu samu mafita a cikin wannan shi yasa karkashin wannan ayan kafiru ila Allah inni lakum minhu nazirun mubin imamu sa'di a cikin tafsirin sa Allah shi mashi rahama yake cewa al firaru mimma yakrahu Allah zahiran wa batina mutum su gudu su koma wajen Allah daga dukkan wani abin da Allah yake ki a fili da boye zuwa ga abin da Allah yake so din sannan kuma su gudu daga jahilci su koma zuwa ilimi ba bautan Allah akan jahilci sai akan ilimi musulmi sanin Allah a bauta ma Allah akan ilimi sannan kuma wa minal kufri ila iman ya zamanto kuma a bar kafirci a koma zuwa ga imani a bar shirka a koma zuwa ga tauhidi shi zai kawo ma al'umma mafita a cikin wannan yanayi da ake ciki wa minal ma'asiyati ila ta'a sannan kuma daga saban ubangiji mu koma zuwa ga da'a ga Allah madaukakin sarki kowannen mu ya san akwai abin da kake tsakaninka da ka mai kyau ko mare kyau kar ka gaya ma kowa shiga daki ka lissafa dauki daya ko biyu ko uku ka ce wannan na tuba tsakanina da Allah ba zan sake yi ba kai ka yi ni in yi wane yayi mu nawa ne dubu nawa ne halittun Allah nawa ne saban Allah nawa zamu daina zai girgu zai girgu wallahi da zani wannan ba sai mun daga hannu mun addu'a ba Allah sai ya kawo mana sauki cikin yanayin da muke ciki kowa ya san laifin da yake yi ka ɗauki biyu uku ka ce Allah na tuba ba zan sake yin maka abu kaza ba ka ga me zai biyo baya haka ballantana kuma ka ɗaga hannu ka yi tawassuli da wannan abin face sai Allah biya maka bukatunka Imam Sa'di Allah shi mishi rama yake cewa sannan kuma mutane su dawo daga rabkana zuwa ga ambatan Allah a rike zikiri tasbihi karatun alqur'ani azkaru sabahi wal masa makamantan dukkan wa'ansu abubuwa yace duk wanda wannan wanda ya cika waɗannan ababe fa hakika faqadis takmala dinahu kullahu ya cika addinin shi gaba daya sannan dukkan wani abu da yake tsoro Allah zai kauda mishi da shi dukkan wani abu da kake ciki kake ciki wani ne kake tunanin zai kuntata maka mai mulki ne ko dan kasuwa ko kaza idan kai kai wannan a karan kanka sai Allah ya kauda maka da dukkan wani abu da kake tsoro kake firgici a kai sannan kuma duk abin da kake fata na samun jin daɗi da natsuwa da kwanciyar hankali manzo inji Imam Sa'di yake cewa Allah zai tattara maka wannan sannan kuma zai baka shi saboda haka lalle ya ku bayin Allah mu dage mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki zai zamanto mana akwai mafita a cikin wannan shine kankana abu shine karshen al'amari daga karke jawo hankali zuwa ga abin da ya shafi hukumomi ko kuma shugabanni da Allah ya bamu tun daga matsayi na federal da jiha 'yan majalisun tarayya da masu dokoki da na jiha masu dokoki da gwamnoni da na ƙasa ciyamomi kowanne wallahi tallahi shugabanci da Allah ya ba al'umma ya ba ku ya danƙa muku wallahi tallahi amana ce sannan kuma ko shakka babu idan kuka tozarta watannan amana da Allah ya ba ku zai zamanto muku kaɓewa da ƙasƙanci da wulakanci ran tashin alƙiyama kamar yadda manzon Allah ya gaya ma Abu Zar yace innaha amana yace wallahi amana ce wa innaha yawmul qiyamati khizyun wa nadama za ta zama tauran tashi alkiyama kaskanci da wulakanci ne da kuma nadama ne ga ma'abocinta illa man akhadha bi haqqiha sai wanda ya rike shugabancin nan da haƙƙinta ma'ana wanda ya zama to yayi adalci manzo Allah ce cikin mutum bakwai da za su cikin inuwa al'arshi gobe kiyama akwai waɗanda yake imamul adil shugaba mai adalci wanda bai zalunci talakawan shi ba bai cuce su ba bai ha'ince su ba bai yaudare su ba wannan zai zama to cikin inuwa gobe kiyama muna kira ga dukkan shugabanni da Allah ya bamu na siyasa tun daga sama har ƙasa ku sani akwai wannan nauyin a kanku idan kuka yi wannan wallahi kun tsira kun sha idan kuma ba ku yi ba to zai zama to kuma aka tantance shi ne abin jin tsoro abu na biyu muna kira har wayo a wannan mimbari mai albarka ga gwamnatin jihar Kaduna akan abin da ya shafi haƙoƙi na ritayi waɗanda suka yi ritaya mutum ya yi aiki a jiha shekara talatin da biyar ko makamantan haka amma za ka samu shekara ɗaya biyu uku fenshin shi ya gagara abinda mutum zai ci zai ci da iyalan shi ya gagara ya koma tambaya ayi kaza ayi kaza wannan abin haƙƙin shi ne aka cire mashi a cikin dukiyansa da wanda gwamnati ta sa mashi ya kamata hukumomi su bi abin da ya shafi haƙƙoƙin wa'annan kamfanoni masu fenshin masu biyan haƙƙoƙin wanda suka yi ritaya a ji menene matsalan abin da yake ciki a biya su haƙƙinsu suna da haƙƙi idan ba ku yi ba wannan abin za ku tsaya gaban ubangiji zai muku hisabi tsakaninku da su kuna da daman da za ku bincika ku je ku bincika kamfanonin nan da yawan su wasu musulmai ne in an tashi ba da haƙƙi a ba da na musulmi da na kirista duka haƙƙi ne a ba kowa mai haƙƙi amma ba daidai bane mutum ya ritaya shekara ɗaya biyu uku mutumin da yake hidima da iyalinsa abin ya zo har ya gagare shi ya fito ya tambayi ne ai wannan yau da gobe abin ya gagara mutum yana rayuwa cikin kaskanci da wulakanci muna kira don girman Allah da gwamnatin jihar Kano ta kokari ta bincike akan wannan menene matsalan yan fanshoniya waɗanda ba a biya su haƙoƙin su ba dun Allah a biya su domin ya zamanto ko dun wannan ya zamanto mu samu sauki a cikin al'amura Allah ya buɗa muku cikin al'amuran ku a ƙarke muna tunatar da ku hadisin ummu na Aisha Allah shi kara mata yadda da manzo Allah yake cewa man waliya min amri ummati shay'an fa shaqqa alaihi fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihi manzo Allah ce duk wanda Allah ya jibinta mashi al'amarin shugabancin al'umma na ya tsananta musu ya kuntata musu Allah ka kuntata mashi Allah ka tsananta masa ina daɗi kana shugaba a ce yau cikin iyalinka ka tsinci kanka aka to kar ka zamanto waɗanda kake shugabanta ka kuntata musu ka sanya cikin halin kakanika yi wallahi addu'an manzo Allah za ta faɗa kanka sannan kuma yace duk wanda ya tausaya musu ya ji kansu Allah ka tausaya mishi shi ma ka shiga cikin al'amarinsa da wannan muke kira ga babban murya da Allah a sa wannan al'amari a bincike yadda ya kamata muna fata Allah ka gafarta mana ka gafarta malamanmu ka gafarta mana musulmanmu mazanmu da matanmu Allah ka haɗa zukatanmu Allahumma ina nas'aluka Allahumma ina nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma walli umarana khiyarana wa la tuwalli umarana shirarana wa aslih fasada qulubina واشف بقدرتك أمراضنا وارحم برحمتك أمواتنا اللهم برحمتك عمنا واقف شر ما أهمنا توفنا وأنت راض عنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر كذا اعداء الدين وانصر بارك الموحدين وانصر بارك المجاهدين واجعل بلدنا نيجيريا امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا وإحسانك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين